بسم الله الرحمن الرحيم والمؤلفات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قلوب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرآمهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوه إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح الايادين بحكمتك ويشرح لي رحمتك وذكرني ما نسيت يا جل جلال الإكرام يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر وتعالي من نبرة فأتينا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا عشرين دبيو وقت رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a daidai da biyu ga watan hudu miladiya na annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Qur'ani a inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbatna bi anfusihinna thalathata qurun ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبطولتهن أحق بردهن بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى يكتب والمطلقات ما تجد أكثر يتربصن ذات زونا خايقاً سوء ذات أوليبا سيسلم ثلاثة قروئي واتو جني أخو أخو مسايكي أخو أخو مسيح عن سكيتا ذات زونا سيتاي العادة تاي وانكا العادة تاي زوا وتا يتوكي تاي وانكا ya sake zuwa mata ya ɗauke ta yi wanka an yi sau uku to to daga nan ta gama ita ke Allah ya ce wa la yillu lahunna bayya halatta ga su mata an yi sunna su koyi ma kalaka na fi arhamihinna abinda Allah ya halitta a cikin mahaifar min alwaladi na ɗa in tana da ciki ta ce ina da ciki abin haidu ko kuma haida in ta gama ta ce na gama jini in ba ta gama ba kuma ta ce ba ta gama in ma ba ta ga jinin ba ta ce ba ta gani ba to amma sai zama wataƙila ta gama al'adar ta ce ba ta gama ba don tana so ta koma ya zo ya mai da ita ko kuma ba ta gama ba ba ta so ta koma ta ce masa ainihin na gama ma ko ka ce ka mai da ni ma na riga ni ka na gama al'adar a gama jin ya jin lokaci ke ba wani sauran kome da ya zama tsakanin sai dai in sabon aure sabon aure kuma ba na son ka kaga duba babu Allah ya ce bai halatta a gare su wani koyi in ta gama sai mata eh na gama ne ka hakuri ka shiga layin manema wani ba na so ba shi ke eh tunda ta riga ta gama ta samu yancin ta saboda a Allah ya cewa in kunna in mata sun kasance sun kasance minna lillahi wa yawmil akhir sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ya ce wa bulatuhunna wato mazajin wanda su suka take su su a haƙƙu su suka fi cancanta da rashin da su dawo da su shi miji in ya mace to shi ya fi cancanta ya dawo da macen akan a ce ta gama idda ta aurori eh shi ya fi cancanta ya dawo saboda ai ita ka san wasu daga cikin halaye da ɗabi'unta ita ma ta san wasu daga cikin halayenka da ɗabi'unka in an dage su a ce arabin kai ka san wace za ka samu ita ta san waye za ta samu tayu wacce za wacce za ka samu din ta wannan mai eh tayu kuma wacce ke din za wanda za ki je ki samu wacce ila wannan baya duka wacce kuma ki samu mai duka ne kaga sai ki gwamnati da ma gidan baban wani na zauna saboda haka sai Allah ya ce mazan wanda suka ce su suka fi cancanta su ne da su a musamman a Allah ya cewa wato fi zalika ma'ana a lokacin zaman idda din dama a lokacin haramun ne wani ne da tana cikin idda saboda a lokacin akwai wani saura na abu da shafi auren ka akan ta musamman kika in ya zama da ini ma'ana kika ne wanda kake da damar ka sai ka dawo da ita to haramun ne wani ne da saboda in yana yi a cikin ita to ya bata ya yi nema kan aure kenan saboda a lokacin da kace ka dare shi ke da dama ka baban ta ne ita ya hana ba mamar ta ma ba ita ta hana ba sai dai in akwai wasu haƙoƙa masu ƙarfi da kake shiga kana dukan ta kana wasu abubuwa da wanda sun ce ka kuma haddin aure saboda haka dole ne ya zama a wato shi aure ya zama bisa akan tsari ba za a yi nema ba dan a lokacin ma wanda ya sake ta da zai rasu tana da gado in dai baka gama idda wannan sara ko in bata gama abu jini uku na to tana da gado in ma ka sake ta wato dan katta gaje ka ne kana kwance kana ga karo na ka rasu ka tabbatar za ka rasu akwai matar ka ko uwar gidan ko amarya ka ga muguwa ce ba ta kyauta maka ba a rayuwa sai ka ce to wallahi na sake ki to ka sake ta in ji malamai ta je ta tayo aure a wani waje ta gama jinin nata ta je ta yi aure a wani waje in dai ba ka tashi daga wannan jinin da ka sake ta a ciki ba to ran da ta ji kawo mutu sai da cewa mijin ta kafin mu je mu karɓo gado yi saboda ai ka fidda ita ne saboda ka fidda ita daga gado kuma annabi ya hana shi gado ba a shigo da wani ba a kuma fito wani saboda haka in kana jinya ka auro wata mace dan ka shiga da ita cikin gado to bata shiga ba bata shiga ba kuma ba ta gaji ka ba in kuma kana jinya ka tabbatar ba da tashi ka saki ma ka nan ma ko ta yi auren ta aihu ya yana in je a wannan jinyan baka tashi ba kada ku tana da gado kaga akwai sauran haƙƙi kenan sosai naka akan da saboda haka ba zai yiwu wani ya neme ta ba sannan kuma in kace ka mere ta shi ke ta koma Allah ya cewa zai mere ita ne in arabu islaha idan suna nufin wato za su koma su gyara kowa ya gyara a zauna kuma lafiya ita amma wannan kwaɗaitarwa ne akan shi manufar mai gidan ya zama yana nufin dawo da ita don a zauna lafiya ba sharaɗi ne cikin dawo da ita dole sai in za a zauna lafiya ba a wannan na Allah ne saboda haka zai dawo da ita da zuciya ɗaya da nufin ko a zauna lafiya an gane shi Allah ta baraka ta'ala yake cewa walahunna ai yana da wato mata suna da alal azwaji misal ladhi alaihinna bil ma'ruf wato mata suna da haƙƙoƙa akan mazaje tabbacin yadda su ma matan suke da haƙoƙa a kan wato a mazajen wato mata maza suna da haƙoƙa a kan mata kamar yadda matan ke da haƙoƙa a kan maza ita ne mar'atu haqqu mace tana da haƙƙi ala rajuli akan wato namiji kama kamar yadda annar rajul shi ma mutum lahu haqqu yana da haƙƙi ala mar'atu akan mace bil ma'ruf da kyautatawa su mata dole ne su kyautatawa maza mazan dole su kyautata musu kuma kowa na da haƙƙoƙa wato da yake kan dan uwansa wanda kuma kowa wajibi ne ya tsaya kan haƙƙinsa na dan rayo mana wasu daga cikin haƙoƙar kamar da wasu malamai suka tabbatar da su a yana daga ciki dai wato haƙƙi na farko na wato wato miji akan matarsa ya zama haƙƙu zauji ala zauji min a'zamin hukuki bal inna haqqahu alayha a'zam min haƙƙi wato haƙƙin miji akan matarsa yana da girma kamar yadda ita ma tana da haƙoƙa a kanta wanda suke da yawa amma dai shi haƙƙinsa ya fi saboda faɗin Allah ta baro ta'ala wa da hunna mutum da alaihi na bil ma'ruf sai ce wanda da alaihi na daraja wallahu azizul hakim a yana daga cikin haƙoƙin wato miji akan matarsa na farko al-istimta'u bil zawja ya ji daɗi da mata ba na jima'i ke dole mace ta miƙa kanta ga mijinta ya auro da wato ya zamto ya sa'ad da ita saboda dama ai dan haka ya auro kuma wannan abin shi ake kira da auren wannan yana daga cikin haƙoƙan wato shi miji akan mata sannan na biyu yana daga cikin haƙoƙa shi ne ya ladabtar da ita idan ta zama tana lushuri ana tana kin a tare da ita to ya zata da ita saboda faɗin Allah wallahi ta hafu da juya hunna fa'idu hunna farko a jira wa hajuru hunna a shi a kaurace musu in wanda wa'azin da ya amfani yake in kaurace wa ma zai yi amfani kalma da ya a kuɗa ba zai rubu wannan Allah ya ce ku dake su amma ba duka wanda zai yi ta da wato hankali ko kuma abu na wato uku daga cikin haƙoƙin miji akan matarsa shine kada ta bar wani ya shiga gidansa sai wanda dama mijin ya shige ba laifi wani shigo amma kawai ya shigo sai ya ga ƙato a cikin gidansa to wannan bai dace ba shi la ilaha illallah an tasuma wa an ta'idu illa bi idni za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam baya halatta ga mace ta yi azumi mijinta yana nan sai da izininsa sannan wala ta'zana kar ta yi izini shi bai shi a cikin gidansa illa bi izini sai da izininsa kar kawai ta dinga barin kashi suna shigowa ai ai aboki na ne kamar yanzu yanzu ɗayan boko mu suke yi mace ne tana da abokanai mana kai kaji wani abu mana yana daga ciki wa min haƙƙin zauji ala zawjati yana daga haƙƙin miji akan matarsa adamu al-khuruji min al-bayti illa bi idhni zawji har mace ta fita daga wato gida sai da izinin miji kada mace ta fita daga gida sai da izinin mijinta to anan akwai wato wani abun tattauna da dole sai mun tattauna a kansa mace ba ta da daman fita daga gida sai da izinin mijinta idan ku ta fita ba da izinin ta ba hadisi ya tabbatar cewa mala'iku za su dinga tsine wata har ta dawo saboda haka dole mace sai ta tambaye mijinta kafin da to idan ta fita in abun ya kai ta fitan kenan sai ya bata shi kenan shi bai da zunubi ita ba ta da zunubi kuma za ta je lafiya da dawo lafiya ba kuma ma'ana ba zunubi ba la'ana to idan ya zanto kuma mijin ya zama duyuti ma'ana mara kishin iyalin kamar yadda kullum mala yake fada cewa mutum zai je wa har ya nemo kuɗi sai zo kuma kwanta a gida sai ce wata ga kuɗin ta je ta yi wata bai a shago kaga ana gosulo da mata a cikin shago wannan bai halarta bai halarta to kai nemo kuɗin da ba ka wahala ba sai yi wace hannun da ba ka wahala sai ka bata to za a yi hakan ne idan ya zama ce fanan a cikin gida ake yin wajen wasu mata to kaga ai ba za ka je wajen mata ka ce su ka shiga gidan ka ce su ba ka dole dai matan ne za su samu mata ya uwarsu to in ya zama haka ne dole bayan da aka yi shi kenan makwabta ne sannan kuma cikin gida za a shiga wataƙila kuɗin kuma a dubu ne ko sama da dubu ana jin tsoron a ba wa yaro ya ka ba kuma babban da za a aika shi kenan matar za ta je ta je ta siyo wato kullum za ka ji ana karanta wata aya cewa wa karna fi buluti kunna sai a sai a gyara cewa mata ku zauna a cikin gidan da ke ku karku fita wannan kuma dama haka suna ta an tambayi sai da Fatima alaiha salam wanda ita ce shugaban matan duniya gaba daya aka tambaye ta menene alkhairi ga yamar tace alkhairi ga yamar ce kar ta ga maza mazan wasu kar mazan wasu ku ganta ita kanta garku su ma kasu ganta shi ne abin da yake alkhairi ga yamar to kaga abin da yake alkhairi haka aka fito amma in ya kama kaman dole ita a a za ta ga iyayenta a a ta dai wannan sai a yayi da shi to shi ke nan wannan shari'a ta ba da dama tunda da aka ce wa karna fi buru kunna sai Allah ya ce wala tabarrajna kada ku dinga fita tabarrujal jahiliyyah ula irin fitan jahiliyya na farko kaga a ce fitan da aka hana irin fitan jahiliyya ne kafin musulunci ba wai fita ne tabbata aka ce mata su zauna a gida kawai ba to dole sai an samu fahimta kare zanto an karanta ayat ya farkonta ba a ci gaba da karatun ba sai zanto kuma an takura kai an takura mutane sannan ko misali a ce in mata ta yi wata bane ko ta nemo kuɗi aka zo aka ci duk an ci haramun wannan ba haka ba ba haka bane kawai in jini namiji ya zama jinuti ma'ana mara kishin iyalinta in zai fita kasuwa sai ta yi ga kuɗin ta bana ya san kuma ba ta da yaro da aika dole sai ya fita da kanta ko kuma yana kwanciya a gida ita ba zai kiyo ta bana to wani ana kiran sa jinuti wanda bai da kishin iyalinsa to shi kuma wannan idan ta kama hanya ta fita to zunubin ɗaya nata ɗaya nata duk ta kaga gaba ɗaya a rubuta masa zunubi ita ta kafa ɗaya a rubuta masa zunubi haka za a ji har alau kafa ɗaya zunubin ta kafa ɗaya zunubin ta har a ji alau wannan haka a jikin suka tabbata saboda haka lalle lalle ne mata su nemi izini kafin su fita mu ma ko maza kar mu zama lalatattu marasa kishi iyalanmu da zartu da ta tambaya shi ke na kabar ta to in dai da ka tambaya ka bacce ne to ai ba alfanun ma su tambaye ka me yasa kai aka gane hankali ne kai sai aka ce ya tambaye ka sai ta tambaye ka in dai ana nufi da ta tambaya kawai ba ta da fita ne to ai ya tambaye ka sai ta tambaye ta kawai saboda haka dole miji sai ya yi tunani to abin da na tambaya ta fita shin ya kai ta fita bai kai mutu ta zauna kai din ka je ka in kuma ya kai shi ne na yadda ne ta to wanda shi yana ji abin da zai iya faɗa akan abin da shafi ta mata yace yana daga cikin haƙoƙin maza akan mata shine ta kiyaye kanta da kanta kuma ta kiyaye mata dukiyar ma'ana kar ta ba da kanta ga wani ko yana nan ko bayyana sannan kuma ta kiyaye mata dukiyarsa a halin yana nan kar ta sace kar ta bari a sace na gaba yana daga cikin haƙƙin miji akan mata ta masa hidima idan tana da iko akan masa hidima ɗin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ayyuka tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Fatima sai ya sanya ayyukan waje duk sayyidina Ali ne zai yi su ayyukan cikin gida kuma duk sayyidina Fatima Azhara ita ce za ta yi su saboda haka ba ta sha wahala su sai a gidan mijinta ha daka wannan da nan daka ba a surfa wato a geran ko sha'ira surfa shi a fidda garin a fidda wato dutar a sake a daka ya zama da yi sana a tuba zuwa sai da fatima a hannun da kan yake don wahala a gidan mijinta Hamidin ma wata ya ce mata to tunda mahaifi mahaifin ki sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da bayi wasu ma yana ba ballanta na shi ki shi ne mu mana cewa ya ba ki wata baiwa ta dinga taya ki ayyukan gida na ga ayyukan sun yi yawa da ta je da ta gaya wa Allah ya Rasulullahi ayyukan gida ne sun yi yawa ina so ka bani kaji ko kaji ba wani za su dinga taya ni aikin gida kaji ba wace shi kenan ya ce ba zan ba ki abin da ya fi hadima ba sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce masa shi ke yana su labari sai ce to duk sa'ad da za ki kwanta in dare ya yi ki ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau talatin da hudu sannan ki ce subhanallah subhanallah subhanallah sau talatin da uku sannan ki ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar a alhamdulillah ma'ana ta faɗi Allahu Akbar farko talatin da hudu sannan ta faɗi subhanallah talatin da uku sannan ta ce alhamdulillah shi ma talatin da uku ya zama nawa kenan dari ikiti wannan ki je ki ya ji a bakin hali kuma malamai sun tabbatar da wannan idan mutum ya rike shi ya zama masa jiki to bare sa hannunsa a jibe ji babu ba albarkan manzan Allah ya sa hannu a jibe ji babu sa'ad da ka faɗa ne din kare na amma dai zaka ji akwai wani abu albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin mutane su rike duk za ka kwanta kuma yana taimakon mutum wajen farkawa cikin bacci wato farkawa cikin dare ibada yana da fa'idoji da yawa kowa ya ce zai ga alfanun Allah Allah ya taimake mu to wannan zala ke na sallah ya sallah to kaga shugaban matan duniya tana wahala a gidan mijinta ke kuma ke yar waye ba za ki wahala a gidan wato gidan ki ba a ga dole a wahala to yana daga ciki wato haƙoƙin da suke wato wato suka wajaba akan wato mace akan mijin da gida ya zama ta yi kokarin wajen wato yi masa hidima a cikin dukkan abubuwan da suka shafi gida kuma wato akwai wani abu na matan mu wanda kuma wannan ya tattara matan hausa fulani sai ka je ka yi wata faɗan dubu uku ko dubu biyu da biyar ko dubu hudu ɗari biyu kawai in ta saka na ma bashi an gane ɗari biyu ko za ta ƙara to shi ma ya ja maka lissafi da matsayin bashi to abin da matan ba sa lura shi ne shin da matan da da sun matan da suke cin abinci da ƴaƴan da kake ciyarwa din shin akwai lokacin da kamar akuya za ka kama kai kasuwa kace za ka kai babu yaran nan kuma in sun tashi daga mazan ha matan kan kai baban su za ka mutu talatin ba ta yara talatin kuma yaran da ake kiwon dawa haka abu ne sun fito da mahaifiyar to me yasa wajen gina wannan usura din gina wannan family din kike ma miji ki mugunta dan gishiri in an kara shi amma da zan ba ki sa ku duba kuma wani ikon Allah ma tun arnan nan kuma suke tafiya gonan ma shi namiji in yana aikin gwamnati ba to ina karbi salarinsa sai zai je ta giya ya yi mata ita kuma wannan uwar gida ta gida ya bata har noma ita zai je to amma matan mu na musulmai irin gatan da addinin musulunci ya mutu amma a hakan su tsaya dai a tallafa gidan ya ci gaba to ba za a iya wani yana gaya ne cewa ya ce kare ya kusan hamsin da matar amma wanda ya ce in tana da kuɗi ko ya kai nawa in dai shi bai da shi to haka za a wuni a gida kuma tana da ƴaƴa ƴaƴanta ma na da jikoki shekara hamsin ma kare yace shekaran ta hamsin da ita yace amma wallahi in dai bai da shi to haka za a wuni a gida kuma tana da shi ita wannan zamantakewa wani irin zamantakewa ne ya zama abin da sai mala to ƴaƴan nan ba kama zai je sayar haguwa ba ƴaƴan duka ƴaƴan ku ne yadda zai ce ɗanka ne aka zaki girji ke ma ɗaya ce to a haɗu a gina usura ɗin ma a haɗu a gina family ɗin ma amma sai abin ya zama mugunta ɗan ɗari biyu ɗan ɗari sai an yi lissafinsa kullum bashi sai bashin shago a maka haƙuri ita kuma kan ta bashin ta ta hana ka bacci ai wancan ma baka biya ne to ai wancan ma kaza na saboda saboda haka irin waɗannan irin mu'amala ba ita Allah ake so ba ba ita Allah ake so ba in ka mata ba a yi ne a fanka ha to Allah ya sa mu da to wannan suna daga ciki to su ma mata suna da haƙoƙi a kan sosai suna da haƙoƙi a kan ba mu ne kaɗai muke da haƙoƙi a kan ba yana daga haƙƙin mata a kan mu maza wato ba su sadai dole ne ba a mallakan mata sai an ba su sadai to shi ne Allah ya ce wala yahillakum an ta'khudhu mimma atikum mu'minan mu'minan shay'a eh to ba yana daga cikin haƙoƙin su kuma a ciyar da su ya karka je ka ci indomi da da shayi da biredi ita kuma ka bata da bakar kuka wannan ba a yin haka ba a yin haka abin da ya kamata idan ka je ka ci ka sha to sai ka turo mata ita ma ka kawo sai ku haɗa ya kuɗi ga kai kayi wa yin jela inda kai ka je ka da wurin ka aikata wahala ko sai ka turo kai din sai ka biya sai ka ka cika ɗan kundunka idan ka ɗauku zai ka siyo mata kuma sai ka ce ga wannan sai ku zauna ya gobe kada sai ai ka cika tunin ka a waje ne a'a sai ku kuma na inda amma sai ka dinga ya hankali a hankali zai kada shi wata to wannan shi a wai ana faɗin gidan da mace mai mai daɗi ne to shi ne sannan yana daga cikin haƙoƙansu a kan mu maza ya taimaka mata wajen ta kame dole sai ka taimaka mace ta kame eh ma'ana ya zanto yana ba ta haƙƙi na wato saduwa tsakanin su yana iya kokarin sa ko da dai a kwana hudu da wuri ne saboda wannan kuma an lura da wato miji a kaddara da kariya da mata hudu to kaga za ka ga shi ne a kwana hudu da wuri idan ko ina kwana ɗaya ke kare zanto ya fi shaninta kuma ya zanto tana da kuma hanyar wasu sannan yana daga haƙƙin wato ita mace a kan mijinta wato ya zama yana ƙoƙarin cikin adalci tsakanin musamman in matan da sun wuce ɗaya sun kai biyu uku hudu to lalle ya zama adali a tsakanin su zala suna yi ya kasance yana adalci tsakanin matansa ko abun rabi'a ya kawo ya karaba musu daidai sai ce to Allah na yi abin da zan iya Allah kar karke ni abin da zan iya ba ma'ana dama ba zai yi ba in kana da mata biyu ko uku ko hudu ka ji duk yadda kake son su ɗaya ne wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba dole sai ka ji ɗayan ka fi son ta kan ɗaya wataƙila ko dan kyautata da take maka to kuma kana ka bar hakan ya bayyana da zanto ɗayan ta zama bora a gida kowa ya sani sannan wannan kuma mowa ce a gida to wannan ba a wannan ka in kai haka to za ka zo ran alkiyama gefen ka da yayi to da haka dole ne shi ya zama ya yi adalci cikin abin da zai yi adalci a kansa karbon kwana a raba da dai har ka ɗauki kwana wannan sai wannan in abu za ka fiyo musu ka fiyo musu dare wannan a saya mata wannan ma a saya mata sai ga an zauna lafiya yana daga cikin haƙoƙan da suka shafi juna kyakkyawar mu'amala ta dinga ma kyakkyawar mu'amala ka dinga ma kyakkyawar mu'amala Allah ya samu da Allah ba mu zaman lafiya da mata yau da ƴaƴayenmu da jama'a da muke tare da su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ji da kyau tare da Qur'ani ya faɗi wannan haƙoƙa kuma yace wato su maza haƙoƙansu a kan mata wato ya fi girma kada mu ɗauka tun maza ne sun fi tun mata ba da wani ko da waka a ce duk maza duk namiji ya fi duk mace ba haka bane ba haka bane ai akwai wata mace da ta fi maza ma ɗari to sai kuma mace saboda haka ba duk namiji ne ya fi duk mace ba a'a dama fadla ko a cikin wato shari'ar mu ta musulunci da takawa ne tsoron Allah inna akrabakum inda lahi atqakum wanda bi ku tsoron Allah shi ne babba saboda haka in mutum ta jika tsoron Allah ta jika kuma ko a hankali ana cewa suna da raunin hankali ba dukkan su bane akwai wata hankalin ciyaci na maza mu koma su yi Qur'ani Qur'ani wato a akwai kowacen Annabi Sulaiman ya aiko wa Sayyidina Balkisu wato wasiƙa. Ya aiko mata wasiƙa sai ta tara hakimai da sarakuna da manya-manyan jaurafai na ƙasarta. Mutum dubu da wani abu ta tara aka zo za a yi mutum. Ta ce ya ayi wani malau, ƙarar ya ayi wani malau. Inni kurji ne kitabun kai. Ya ku taron jama'a lalle an je wannan wani takarda mai girma amma abun da yake rubuta a cikin takardar inna wani suleiman wa inna wani suleiman rahman rahim Allah ta azu aliya wa asmi ta karanta musu takardar da ba ɗaya ta ce gashi gashi gashi abun da ya rubuta ya ce kuma wato kar mu maka girman kayan mu je mu miƙa wuya ya kuke gani alfiya ayyuwar malau a tuni fi amri ku bani ya ku bani shawari ya zamu yi ta ce ma kun fura ka da amran haka ta haru mun kasance kun san ba ya yanke lamarin har sai na ba ku shawarin ya za a yi ya za a yi ku faɗe da za a yi ta nan wannan masarauniya ce kuma ta tara manya-manyan ƙasa ake miki me kuka ce kalu na hal ulu kuwati wa ulu ba ta shi wal amru ilayhi amri ma za ta mai suka ce ai mu kin sani mu abota karfi ne ga jarinta muna da sojoji muna da makamai kawai duk abin da kika yi da in kin ji a ji a tashi musulmai ma a kawo shi a kawo shi ne ka ji hankalin mazan ko to bari ka ji hankalin mazan a da innal muluka tace ai irin waɗannan sarakuna da ake cewa sarakuna ne sannan annabawa ne da su ce idza zaka lukaita wayo ai in suka shigo gari da nufin ya kan garin afsan ai ba ta kare gara za su yi da garin wa da'alu a izzata ahliya azina ya sun da manyan garin sun zo kuma makaskanta a cikin gari maka ba da ke faru kaga a nan mace tunanin da ya fi na mazan ko yanzu ba ya fi mana ya fi mana tare da yawan su amma ya suka rubu da mulkin da suke ciki da sojojin da makamansu ita kuma ta yi tunanin da su wasu ba saboda haka kar mu rena mata mu dinga ganin aiko mun fi su a no ba haka bane wata guda ɗaya ce wallahi ta ji ku goma wannan to da haka fifikayya da aka ce mun fi su ba wai fifikayya ne na tun namiji a yi mace ba maza dai in an ce maza jinsin su na maza to sun fi jinsin mata to abin da ake nufi to shi ne saboda haka Allah tabaraka ta'ala yake cewa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf yake wal rijali alayhinna daraja wato maza suna da wani daraja da fifikayya na girman haƙƙi akan mata wallahu aziz Allah shi mabuwayi ne shi mulki a cikin mulkin sa hakimu gwani ne shi ma dabbarahu li kalkihi cikin abin da ya tsara wa halittarsa Allah tabaraka ta'ala ya umarce mu da kyautata mu'amala tare da mata. Lala ya cewa sallallahu alaihi wasallam wato la khaira fi nisa'i wa la sabra anhunna wato su mata zama da su a ba lalle ne ka samu yadda kake so ba kawai a lallaba ne a zauna saboda wani ba Allah yake cewa idan ka ka lallabe ta ta maka lokaci sai ne ka je ka lallabi wanda ya lallabe ta ka samu lokaci ka ka ci baya to bar maka lallabe ta ta maka lokaci ya yi maka daraja akan ka je kana lallabe wanda ya lallabe ta dan ka samu lokaci saboda haka sai ka yi kokari ka ta haƙuri da ita tunda kuma wala sabar a munna ba zai yi kuma a yi haƙuri a yi rayuwa ba matan ba idan an samu wasu daga ciki suna iya sun yi haƙuri sun zauna ba mata ba su ma damu da matan manya ne irin su annabi haya annabi isa a cikin manya-manyan malaman ma irin su nawawi irin su ibn taymiya duk sun rayu ba tare da mata kuma Allah ya ba musu rayuwa mai kyau sosai a nufin annabawa ɗaya Allah ya ba musu ba su kuma rabu da komai ba an gane to amma dai ana maganar majority an gane mafi yawa ba yadda za a rayu ba tare da mata ba wannan shi ne saboda haka an umarce mu mu yi mu'amala da su mu'amala mai kyau kuma in an tashi amma mata shawari ya amma su shawari sosai biya za mu yi kaza ya za mu yi kaza amma wa kale su hunna in sun baka shawarin kuma to zai ka aje shi a waya to galibi shawarin su mafi yawan shawarar in ka biye da dama za saboda haka amma saboda kyawun mu'amala lokacin to iya za mu yi kaza da kaza za ya zo za ya zo za ya zo sai ta kawo iya na tunani da hankalin ta sosai ce ga shi ga shi to amma sai ka yi duba cikin hankalinka abin da ta faɗa ya yi shi ke sai ka bai yi mata shi ke sai ka ajiye mata a wajen amma ba za ka ce ba zan karɓa ba a za ka ce shawarar shi kenan sai ka ajiye mata cikin sai ka yi abin da kaga ya kamata saboda ne saboda suna da raunin hankali a tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ta saddaka ku dinga yin sadaka ku dinga yin sadaka yace ku dinga ku yawan istighfari ku dinga yawan tuba ku dinga istighfari yace fa inni ra'aytukunna akthar ahlin nar domin na ga mafi yawan ‘yan wuta ku ne, yawan mafi yawan ‘yan wuta mata ne. Faƙarar imra'atun sai wata mata tash ta miƙe ya Rasulallah. Ya ma'aikin Allah, me yasa ya zama a wuta muka fi yawa mu mata? Lalace cewa kuna yawan la'anta, kuna yawan la'anta, sannan kuna gudun cewa zamantakewa. Eh, wato wannan yanayin wato mu'amalolinsu to sai su in za ka shekara goma kana mata abin kirki da ka ɗan yi wani abin da abin da kuma duk ka goge baya to da ka za a zage ka za a yi kuma hawa to da ka sai ka shirya haƙuri musamman wanda ba sai aure ba za ka ji ana cewa sai haƙuri ba sai haƙuri ba to wannan haƙurin ka yi buhu buhu ka ajiye gaskiya aiki da an bunga wani abun da ya yi ɗauko buhun ɗaya hana haƙuri sai ka zuba. Yi, to haka zai to haka haka haka haka sai ga abubuwa suna ta guda ba a ji tsakani. Amma idan ka wani haƙuri kuma ni da na yi aure zan ji daɗi kuma a ce sai haƙuri. Sai haƙuri ne ka aji wannan buhuna na haƙuri ka aji. Su suna da ranar kuma. Sai a zagi ba maka yi kama da haƙuri. To sai da kuma kana cewa ba mana to an ce wai ba Allah ana ce masa sai ka ji kowa hankali ka ji kowa hankali lokacin da ya aure ba sai ce wai sai a ce na ji kowa hankali ana nan sai ya aure ta gari ai ka zama daidai da daidai da kowa kai yanzu ka zama daidai da kowa kisa na ci ba yake na sai ji sai su ke sai ka ce ka kafa kowa yanzu sai ka kafa kowa eh a ga ci ba yake to wannan shi saboda haka to ita wannan baiwar Allah sai manzo Allah ba ta ansa cewa kuna gudu cewa zamantakewa manzo Allah yake cewa ban ga waɗanda suke da soyayyen hankali kuma suke da soyayyen addini amma kuma suke da mafi rinjaye suke rinjayen ma'abota hankali kamar mata ba eh wato wannan kuma kaga hajja raunin hankalin nasu da kuma yadda suke rajin mutum haka amma kuma sai ka ga babban mutum babban malami ko kuma babban masarai ko kuma soja sosai ba mutum ba amma kuma ɗaya ƙarama sai da za a hawa nan da ya fi aila illa wannan kuma wato dan Allah ya cire mutane girman kai ma abinda kowa za ka ɓoye ba. To wannan wai saboda kare girman kai an tambayi wani malami me yasa Allah ya halitta guda ya kama da maganin masu girman kai duk sarautar da sai dokar su kuma da kanka ce ta sai dokar su da sai da sai muka dai sai ana haka ana saka abu yake sai Allah ya nuna maka ta wani waje sai ka ji kamar ka'ida yanzu da adam ya ga yadda yake sarrafa rakumi da rago da taniya ka musu yadda ka ga dama sai ka mun ka'ida da a ya haɗa ka da irin zafi nan da ake kula ma zafi do dole har ba mu ji karfi da zafi yar kula ma ya tsara ko dan wani ji dole sai mu wannan ita ta waye ta Allah ne ba babba ya ba ka dama ka sarrafa shi dan karami kuma duk ya fada muku hankali ka zo dan kantan kuma ba sai ana gaba shi sau je ko bacci bai mu dan kare to Allah ya tsaya Allah ya tsaya shi sa a komai shi ba wa Allah na sai komai din da daukar ka komai idan nuna maka to shi saboda haka sai zanto a mata manya ne ita wannan bayar Allah ta ce ya zace ya Rasulullah to mu ana cewa wato muna da rauni a hankali sannan kuma ana cewa a wato ana cewa addinin mu ma yana da rauni sai ya Rasulullah ina son ƙarin bayani lala yake ta ba shiga a Qur'ani ko da shaida ba za a ɗauka shaidan namiji guda ɗaya to in ba a samu namijin ba sai mata ta dole guda biyu za a kawo shi ga raunin hankalin ku kenan kace to ya Rasulullah to na biyu an ce muna da rauni a addini sai ce yi ga nan Ramadana in kuna jini dole ku sha lokacin kuna sallah ma ba ku yi azumi ma ba ku yi duka dole wannan shi da raunin da yake cikin masu addini na wannan haka ne Allah la kula da sallah yakan sa su mata a gaba yana mutu wato a wa'azi to wa fa ya zo a cikin a shi ko ya kawo wata kisa nan yake ce a zamanin wato wannan tafsiri da wani sa'a za ku ya ce shehu ya ce shi shehu shehu Ibrahim ya bai rubuta tafsiri ba bai rubuta ba kuma an ce masa ka rubuta ya ce a ai ga su jarare dan Allah aka yi kuma sun madaka ba za ka bayan rubuta ba sai ka rubuta to ana nan akwai tafsiran da yayi kasu suna tafsir to da aka har hada kasu suna sai aka ga cikin gaba ɗaya ga shi nan a kasu suna gaba ɗaya sai suka ga su inda ga su nan ga shi nan a kasu suna to me zai hana a mai da shi wanda ma da wani ne da wanda ya yi da abin da shafi larabci duka a mai da shi ya zama tafsirin na shehu Ibrahim din ne shi ne wani daga cikin almajirai ɗalibai shi ne sai ya haɗa wannan tafsiri mai mujallari shida wanda maganganun shehu ne zalla a ciki tafsirin nasa ne wanda ya tun daga baka hannu amma ba shehu ya zauna dan ya yi tarihin tafsiri ba ba ya zauna don wannan ya zauna ne ya yi tafsirin jama'a suna ji shi ne almajiran ko suka mai shi littafi da shi ne ya kawo wani lissa ya ce a zamanin wato wasu annabawa a cikin annaba da suka gabata an samu wani bawan Allah salihi yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya zo wajen annabi zamanin sa yake cewa ya kai annabi ina so ka roƙan min Allah eh ina so ka roƙan min Allah ya zanto buƙatu nake da su saboda ka roƙan min Allah ya zama in na roƙa in ya bani shi ke da sai annabi ya ce su ba kowa daga ba annabi ya ce masa to ai Allah ma ya baka dama yanzu addu'o'i guda uku duk abin da ka roƙa Allah zai baka to da ka je ka yi duk abin da ka roƙa ɗaya biyu to wannan an baka shi ke nan sai ce a haka shi ke ya dawo gida yana murna yake to bari in shawarai da matata mu ga yadda za a yi shi ke nan yace mata kunna nad'u min Allah talaba kin ga mun jima muna neman bukatu a wajen Allah kan ya biya to yau kan abin da ake nema ya samu dan yanzu an bani addu'o'i guda uku cewa duk abin da na roƙa za a baya sai mace ta ce to dan Allah addu'a farko kan ya zama ni za a yi ba yace me kike so ita ce ina so a cikin matan duniya dinda su kowace kyawu irin wannan addu'a yake wannan ne wannan ai ba ko bala fi su Allah addu'a da farko wanda aka ce za a anta ne ina son matata ta bi kowace mata mata mace kyau a duniya yake nan ta yi addu'a ta kin mace Allah ya ba ta kyau ta zan ta bi kowace mace kyau daga nan sai su ana shigowa ana kallon matar ana kan mamaki yanzu matan wane ta zama haka sarakuna da manya suka ji labarin sai zama in ya tashi zai fita ta ce to ni ma fita zai ina za ki je ta a kasan ni yanzu ba ta kawai ni yanzu a ba ta arka ba in za ka je ka nemi ta arka ba ka je ka nemi ta arka amma ni ba ta arka ana ga sarakuna ke nema sai kuma a waye shi kenan a'a ya ce fa an tafa sai ba wannan addu'a da aka yi an samu ka san wato shawari zan ba mu ko aure za ka yi yawanci mun fi son kyawawan mata amma kuma yawanci munanan an fi abin arziki da da gaske saboda ita wacce take mai kyau da shedan da madubi da wasu abubuwa suna zuga cewa in ka take ni ma ne nawa suka nemi ni ka ɗauko ni tsakanin su idan na fita ma za su dawo Allah su nemi so da ka ruwan ka ne ka zauna kuka sai zan to kullum zama a gangare amma wanda dama wata kila sai da aka ta addu'a aka samu ka roƙa kace kana so yi da gaskiya yi suka ta addu'a aka ta addu'a a je kaza ka ta sani to aka samu ka roƙa aka yi auren iya lallabawa wannan magana gaskiya ce ba sama galibi mun fitan wanda za su wani da mutum shi ke da ko ya ba ba da sai in dai fara ce ko ya ko mai ya ce ba ta ci ne kuma da muka yi halaye to shi kenan sai ya gama ta ta fi karfin sa ba zai yiwu ba su zauna tare saboda ga irin halin da fito masa bayan ta fita ita sai ce Allah Allah na wuce ka inda ta je kan wajen sarakunan Allah ta dogin yanzu a ta gari ni ke nan sai ro a wajen ni dogin a sai tana tare da wani cikin tare da shi sai gama ta dogin ta dogin ta shi ke hankali ne kawai ta mata fara tsalle-tsalle ya za a yi ya za a yi shi ma ya tashi wa shi kenan ta tashi don gudu ta dawo gida ta dawo gida ta zo gudu sai ya yi mai nisa ta kafa da ala ce maka wata ce maka wata ta zo gudu ya ce maka wata ce maka wata shi kenan sai ce to ba ya ta yi yafi da Allah ka dawo da yadda take da a duwar rubutu da ta mai a banta izu na uku tunda farko yaro na ta zo wajen kyawu na biyu yaro a taron biri na uku yaro a tana a wanda to haka haka haka haka suke to dole a ya zama an yi takatsantsa wato wajen a shawartar su tare da mutanen kirki ne sosai Allah ya saka wasu da alkhairi wannan shi na assalamu marratan na
الثلاث مرتان فإنفاكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يدينا حدود الله فإن خفتم ألا يدينا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك وجود الله فلا تعتدوها ومن يتعد وجود الله فأولئك هم الظالمون Allahu akbar wani karfe goma ta yi domin ayar tana da tsayi sosai don mace za a shiga ita dole za a fara minti sha biyar nan ko ashirin kuma na ga ya kawo su da yanayi da ya kanta ina da dole za mu kashe ta Allah ya kan gobe insha Allah ya kai mu dan ko mun yi shigan ma ya za mu yi bayanai da wasu mun faro daga nan Allah ya mana jagoranci na ƙara mana kuma da Allah su ba mu da kuma da Allah